sawalin hubbi zaka sona wannan na manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna gare ni soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so ne wanda yake yana nan daram ba abin da zai dauke shi daga gare ni wa hawal mubayyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyanawa ga baki ɗayan abin da ubangiji subhanahu wata'ala shar'anta hakika ni na yadda da haka wannan shi ne wanda yake an haife shi a maka mutumin maka wanda yake haske fitila da sansa ne aka rina ne da sansa aka rina ne wasu bilhubbi asanu rinin ya fi kyau ga wato a rina mutum da soyayya hakanin abu ne mai kyau a ce an rina ka da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe san manzon Allah yana tare da kai kamar yadda tufafin da aka rina rinin ke tare da shi ko yaushe waye zai lamince min in samu tafiya a cikin alhazai zuwa ga madina in tarwa da kudu kuke na a dausayin madina in tsaya in kyautata bayani in kyautata gaisuwa me zai lamince min wazan bi kalkuyodi a alhali bi wa kafatin wa zai lamince min samu a ce na tsaya wazan bi alhali laifi na kalkuyodi kamar mari ne wa zai lamince min a ce na samu na tsaya nan ga kabarin fiyayyen halitta shi ne mai kawata bayi duk wanda ya tsaya gaban manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya kawato waye zai lamince min bi zauratin sami ziyara a hukumi ha kaidar zunubi da zan kwance ba da baibayin zunubai da ita wa ulinu in fito fili in faɗa haka wa kar hajar shi yaƙi a ƙiƙa bege na ya motsa haƙiƙa ne wata hayami da tsananin bege na da soyayya ta wa magarami da bege na ina ƙaunar a samu gamu kowa da manzo domin ni duk maganar da nake ba ta huce wannan ba a daura da wannan ne nake kaiwa da komowa alayhi salatu lasu masalamu don in wanzu alhali ina mai ba da gaskiya da kai mai kyautatawa alayhi ma'al alika bi sabi salatu wa taslimu salati da taslimi su tabbata gare shi tare da alaye masu girma da sahabbansa salatin da taslimin da ke bayyana cewa ni masoyi ne علي إبراهيم لا هلاله هلال مدى للناصرين زمانه هلال ربيع في
tabbata ga Ibrahim ga sabon watansa ya bayyana watan da yake munna da shi ga kamawarsa ta zo jinjirin wata ne da kyansa ya bayyana ga dukkan masu kallo masu dubansa shine kama watan rabi'i da a wannan watan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai farin ciki ya cika gare mu ya zama kanmu muna munna da zuwan wannan watan baya bayansa ya zama sun gama halla afradul mursalin mafificin manzanni mafifici a cikin abeban aikowa ya sauka a mafificiyar ƙasa a mafificin rana sai cikarsa ta bayyana da sababin wannan komai nasa allah ya cika masa
قد اختير من كل العوالم اصله حقيقه an zaɓi asalinsa daga baki ɗayan halitta kamar yadda shi kansa yake abin zaɓi kuma ya zama ayyukansa ma an zaɓe su saboda haka ayyukansa ba ayyuka kamar nasa shi a kansa ba kamarsa ƙasarsa ba ƙasa kamar tasa ranar da aka haife shi ba rana kamar ta manzo sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi ne tun sannan annabi adam yana yunko muhammadu sallallahu a tadorinsa sun ƙayatar ranar tashi wato lokacin da zai zama dukkan manzanni sai dai su fake da shi muhammadu nurul khalqi a muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne na halitta gaba daya wa muhammadu shi yafi kowa cancantar a ce an gode masa an yabe shi azimu shi mai girma ne mai girman ɗabi'a girmansa ya kai inda ya kai ya cika alaihi salatu lasu masalamu ya zuru azabun ana albarka salatin nan duk wata azaba da ake ciki duk wani raɗaɗi da ake ciki ya gushe wanda daman gushewar tasa ta fusata a ce ta zo daga gare ka عليه صلاة الله ثم سلامه alaihi salatu lahi summa salamuhu يتم لبرهام الحقير وصاله saduwa da manzo ya cika ga barhama wanda yake ganin kansa ba komai ne shi ba عليه صلاة الله ثم alaihi salatu lahi summa salamuhu يبيد عدو الدين منك قتاله yaƙi ya haƙi- yaƙin da maƙiya addini ke da addini ya zama wannan yaƙin ya koma kansu ya halakar da su عليه صلاة الله alaihi ثم salatu lahi سلامه summa salamuhu يكون عدوي شد mai gaba da ni ya وقواله.
zama musibarsa an tsananta ta daga gare ka عليه صلاة الله alaihi ثم salatu lahi سلامه summa salamuhu تلاها من فوق duk السماء sanda جلاله.
jinjirin watan sai bayyana daga gabashin sama عليه صلاة الله ثم salatu lahi summa سلامه salamuhu su tabbata gare shi ya khusus al-ashab da ita aka keɓance sahabbai gaba ɗaya da alayensa za رجع إلى خير الورى وغرابه
مضل كلب قادما لمشابه تفتح لعنت إلى خير الورى شو رضي الله تعالى عنه ce na maraita na tafi zuwa ga fiyayyen halitta wa urabi mufarrija ana gani na buhi albarkacinsa mufarraja karbin an yaye min duk wani abin da yake damuna adiman lil mushahid na rasa wanda za a ce za a kwatanta shi da ni taqatta an nari siwahu madami sa raina ya yanke daga duk baiwa in ba ta ga wajen manzan Allah ba a ce wani ya min wani abu ba manzan Allah ba to ni ba na neman wannan ba na sa rai da wannan wa qad abdani hadha gashi ko al-jamal hakika wannan zamani ya cije ni da fikarsa ilayka rasulullahi ashku ya rasulullah ina kaiwo ƙara zuwa gare ka fa innani hakika ni al-qadima na rasa masoyi altaji inda babi da zan fake nan ga kofarsa ilayka rasulullahi ashku zuwa gare ka ne ya rasulullah nake kai da ƙara gurbati dan bakunci na wa qad garrani dulul hakika tsawon rabuwa ya tame ni da tsananin gunarsa ɗacinsa alayka salatullahi summa alaihi salam salatu lasu basalam wa ayun wa da awlad.
alaye da sahabbai da baki ɗaya sahabbansa mu ba ma warewa duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi musu salati mun yi musu salami da ajni ma
da adni mahatin wata mace kyakkyawa wadda a kamanta ta da wato barewa ko a kamanta ta da bauna ta kira ni me ya kira ni daga gare ta don ruha rangwadarta wabti da samu iya murmushinta
da hali gara mu habiganta da hani ya rabo ni a wani shebi gashi ko wakacin furfura
bakar bi mana zuciyata da inda ibaya tana nan ga himata tsawon kwanuka wa kada an gashi samun saduwa daga gare ta ya wuyata kai ko ma ta gaisuwa ya gagara wa kada dafa hakika mafarki ya zo min daga gare ta wa ai da mata ya kan bayan na tabbatar asma ku ali wa cewa Salma.
kyanta da adanta yewa zuciya ta take
ajibtu laha ina mamaki gabatin nan dannat bi wasli qariban bi wasilin ta yi Dannat bi rowa waslin.
da saduwa karibatan alhali ma sanda take kusa sanda take kusa ba bata yadda ba mata wasa to yaushe ne za ta sadu izbana anni lokacin da yake ya hemata rubbata inda take yayi nesa da ni sanda ma take kusa bata saurare ni ba ballanta na kuma yau da yake ta yi nesa da ni wa qultu laha sai na ce da ita laqta dati bi me ya ahmadi hana ki koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama bi il wara mai ceto ga halitta wasil ce baraya taimakon halitta jagorar halitta wato anan shehu ya nuna gwanintarsa cewa aka ce irin tsarin ma da larabawa na da can suke bi na buɗe kasida to shi din ma a nan ba za a kama masa hannu ba. Mm, wani ne a haka din ya buɗe kasida ta ta sa da gazalo sannan kuma ya zo da abin da ake kira husnul takhallusi husnul takhallusi kyakkyawan fita daga wannan magana a shiga wannan na biyu shi annabi ne mai girman rahmatun nas rahama ne ga mutane rahatu hutu ne ga mutane bihi yaqtadil kai aqwam dan halitta suna koyi da shi illa li kai sai ko kaskantattunsu sai ko kaskantattunsu nan illa ta zo a matsayin na'ati a matsayin sifa ya sa ba ta yi nasu ba ko to dai da saboda aka wani ko da yake da alif da lam amma kamar ni kira ne tunda dukkan halitta kaga ba wai wasu mu'ayyanai ba ma'arifa ko asalin ta ayyanawa ya san abu ya zo kamar ma'arifa amma zama ya ɗau duka sai a ce yayi kama da ni kira kamar fa kama salil himari ko fa masaluhu kama salil kalibi da anan ma'arifa ce amma ta ɗau kira dan suyudi yake cewa a farida ko al'aslu fil gairi maji'uha sifa wa hamalu illa bi gairi ma'arifa al'aslu fi gairi maji'uha sifa wa hamalu illa bi gairi ma'arifa fa zaka manzo sallallahu alaihi wasallama ومن خالف سليمان a tajaddu za ka same shi wafin zimamuha alkawarin da yake abin cikawa ne madal ayyami matukar kwanuka wa in hana sulaima ko da wadda ake kira sulaima ta yi ha'inci wa halafar ta saba alkawarinta فذاك الذي Wannan- من يوما بوسعه shine wanda in yi baiwa ko da rana ɗaya da samun saduwa da shi فما ضر من وعد لسلمى جهامها hadarinta wanda yake ba ɗauke da ruwa ba wato ba zai cutar ba na alkawari irin na salma salma dama alkawarin da take hadari ne wanda ba ruwa a cikinsa sai dai ya ta ƙugi amma ba ruwa فذاك wannan shine إذا خيرت in سبق aka عليه.
zartar da kai jin maganarsa in ka ci sa'a ka ji maganarsa يسير سليمان كالحباب sulaima sai zama magana da take faɗa kamar ƙura ce duk gudunta za ka yi عليه الصلاة alaihi salatu والسلام.
wasu يسوق لنفس الدار من كمرام koyaushe a koro wa kaina abin da nake nema tsawon zamani minka daga gare ka kuwa عليه صلاة الله alayhi salatu wasu مع wasalam الآل tare da alaye صحابي da sahabbai da suka tokirama wanda masu manyanta suke masu tsoron allah ko ko su kate suke amintattu Na'am.
suke amintattu
كل السب كل hakika ni ana mantar da ni su'uda mace da ake kira su'uda ko wadda ake kira arwa addahara tsawon zamani me yasa nake mancewa da wayannan lihubi habibi saboda san wanda yake masoyi ما تذكرته أرواح da matukan na tuna shi sai in ji na ƙoshi sai in ji ƙoshi ya zo gare ni وإن تسألوا عن مذهبي idan kuka tambaye ni daga tsari na ومتيمي kowa ya ɗimauta ni وحب النبي don الحاشمي.
san annabi ba hashimi ni tsari na san manzan Allah abin da ya dimauta ni san manzan Allah وهو من أحبه shine wanda nake so hakikanin so إليه مسير duk tafiyar da nake zuwa gare shi ne فهو كثير shine manufata ومثلا shine abin nema na سبيلي tsari na اتفاما shine in bi abin da aka ruwaito daga girmansa
فإن من لي بالوسل يوم idan manzo محمد Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa gare ni da samun saduwa ko da rana daya شفيت دليلا na warkar da kishirwa إذ مسافته domin tafiyar ana nade ta ومن سد أني wanda ya ce ba- ya kau da kai daga gare ni ba ruwansa da ni والأمين مواصلي alhali eh, wa- eh, almin- manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake amintacce ne na Allah yana mai sada ne ومن من لي ko بالوسل kuma wanda ya ce zai min baiwa da saduwa سيان في duk الجنة ɗaya ne dangane da amfaninsu da wanda ya ce yana yi da ni da wanda ya ce baya yi da ni duk ɗaya ne a wajena matuƙar dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cewa zai sada ni da shi هو اليمن manzala shine albarka والتيسير shine horewa والسأل shine azurta shine buri له العروة igiya الوثقى amintacciya ta tabbata gare shi وهو المسند الأقوى shine majingina mafi karfi
أتى manzala ya zo فأبان ya الرشد bayyana والخير shari'a ga halitta والهدى ya bayyana shari'a وما هذا ya للإسلام shimfiɗa wa musulunci hanya فنزاهة sai الأسباب duk abin da yake mummuna ya gushe وبلغنا ما manzala أنزل الله sallallahu alaihi wasallam ya isar mana da abin da Allah ya aiko كاشفا yana mai yaye نور الجدل dudal ishiraki duhun kare da wani da Allah wa shirka ko kwantowar igwa ko batarwa binurin da haske nasa fala tulfi bayan da za a ka samu mushakilan wanda za a kwatanta shi fil bara a cikin halitta الدهر tsawon zamani li ahmada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama غير المرسلين wanda yake fiyayyen manzanni ولا شر ba kini gare shi ومن آله آياته duk ayoyi da mu'jizozin da manzannin nan suka zo da su duk daga ayoyin manzon Allah ne وكتابه littafinsa جديد على كل sabinta زمان.
yake bisa tsawon zamani ba kokwanto وقد ودع العرش المجيد nazalla hakika ya taka al'arshi mai dau- madaukaki تقهقرت shamsu rana ta dawo da baya da baya bayan ta faɗi وبدا السحاب ta bayyana a watsake a'jabu hadha wannan shine abin da yake yafi ban mamaki am uyunun ta ko idanun ruwa da ta bubbugar da ko idanu na ruwa da suka bubbugo daga tafinsa kafil hashim tabba tafin ba hashimi wasu kusa aka shayar da sahabbai ruwa wanda yake tsattsarka gare gare amil badru mashquqan ko ko wata da aka tsaga gare shi amil juz'u ko kusurar dabino yana mai kuka haninan lahu don bege gare shi amsar hadu ko katuwar bishiya da ta zo tana jan jiki tana jan gindi
amil kafu ko ko tafi ɗaya na turbaya tubidu da ta arba halakar da katuwar runduna amil sunnatul gara ko ko sunna mai haske tasilul da take tumbike son zuciya a tilka wannan shine abin mamaki amil tashfi'u ko ceton da za a bayar ga manzala sallallahu alaihi wasallam ranar da tsanantuwar baki ɗaya mutane ta yin yanke wal mustafa lama awa manzala zama shi kadai shine wanda za a koma gare shi ala hasara lil ayati ba iyakancewa ga ayoyin manzo siyani baqilun wanda yake ba mai fasaha ba da wanda yake ake kirari da fasaharsa duk ɗaya ne a wajen faɗar ah, wato ayoyi ko mu'ujojin manzon Allah yana taruk bahara amdahi mu kyale kogin yabansa yana cike da ruwa alayhi salatu allah summa alayhi salamu salatu la summa salamuhu asiru ila al maula in ta tafiya zuwa ga ubangiji ko yaushe albarkacin salatin nan ya zama hanyar Allah nake tabi wa lil buqdu qad nisa ya zama ana naɗe shi gare ni alayhi salatu allah summa alayhi salatu la summa salamuhu salatan salati turaqina da za ta ta hawar da mu zuwa halara ta haskake haskake alayhi salatu allah alaihi salatu wa suma salamu aluzu li khairil khalq fake ga fiyayyen halitta al-jahri wal a bayyane da a ɓoye alayhi salatu salatu allah wa suma summa salamu salamu da gare shi min qadil duk mawdu abin da nake buri ya jawo zuwa gare ni wal yakshifil wani balwa shafil balwa a yaye min duk wata musiba duk wani abu mai damu ya zama an yaye min alayhi salatu alaihi salatu wa allah suma summa salamu aqudu in jawo tilikal udwatul uswa wancan bangaren ne wanda yake nesa zuwa ga addini ya zama inda ma ba san me musulunci ba su dawo su bi musulunci saboda ni alayhi salatu alaihi salatu wasu wa salamuhu salatu salati da taslimi ala raki tabbata bisa maha- mahayin taguwar da ake kira kasuwa ɗaya daga cikin taguwoyin manzo sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu alaihi salatu wasu wa salamuhu salatu wa salati da salamu taslimi yadurru bihal anwa da gizagizai za ta bubbugar da ruwa da ita Fa'ilu Ifu yace ni rarrauna ne ba komai komai ba ne mai laifi ne ya ashaki da na zo da ina mai kawo ƙara ataka na zo rasulullah zuwa gare ka rasulullahi hakiya ina mai saƙawa lil marhi ga yabanka fa hal yaqbalu khairun wara za ka tallafe yin halitta zai karɓi wannan yabo da nake gare shi shafi allahu ya ceto ga wannan rarraunan kullu waqtin kowane lokaci am yununu ko zai ba shi ɗaukake-ɗaukake fa inni wara hakika ni ina bayan masu tafiya ina bayan ba wa artaji tadhkuru khairul khalqi minhu amaliya ina sa ran cewa tunar manzo sallallahu alaihi wasallama daga gare shi zai sa ya zama na koma gaba
walam atazawwad ghayra ba wani abin da na zo da shi a matsayin guzuri su iko da a wasan manzo wala ba amara wani aiki da zai zo da gaskata magana ta faqad fatani hatta ni kan kome ya tsere min hattatta da ruku har ko da in zo daga baya ma in riska ba ba duki ne masa fa'ilin fata faƙar fata ne kullu shay'in hattatta da ruku la ara ba ni ganin wani in ba abin zaɓi ba mai shirarwa tariku hali a ce ya riske halina ajirni ka ajirni tsere min nafsi daga zuciya araha khabithatan wadda take muna ina ganinta a wannan matsayi nata ba kulla zamanin mata su radaliya radaliya tana kawo tayin halaka gare ni kulla zamani kowane zamani a bashi a maf'ulun fihi ya fi kyau eh dole ta zama fi'iliya to fatun izini min shu'uni ka ha tsayar da ni daga shu'uminta la tadurru ni ga bayiwa kada munanan ta ayyukanta ta cuce ni in zikiru domin da a mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsatsake ni shine wato goge ni ya zamo ba wata ah, abu ta wani abu dauda tare da ni alayhi salatu llahi thumma salamu alaihi salatu lillahi wa salamuhu tuhajibu lil quyal amin za ta shirya min gamuwa da amintacce imaniya jagora ta
alai ma da alil kiram salatu islami ta kasance tare da alaye masu girma da sahabbansa madad dahari baki halin kasancewarsa mai wanzuwa ko tsawon zamani matuƙar zamani Ya Allah.